لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد شيء قبل كلاتمنا حديثي سنمنا كلاتو كل تاف رياض الصالحين سنمنا كتاب الفضائل زما دي غبات من كرنت باب فضل قيام الليل كو باب فلل سلم سلم دare ubangiji ta ala karfafe mu ya ba mu ikon wato ainihin tsayuwa sallar dare sannan mun yi karatu cikin babu istihbabi qiyamin ramadan huwa tarawih wato babu mustahabbancin tsayuwan ramadan wanda shine sallah ta me at-tarawih an gane mun ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi in ka tsayi ramadan kana mai imani da neman lada a wajen ubangiji to Allah yana gafarta maka dukkan kure da suka gabata a babin fa'ida mun sani tilo mutum ɗaya da Allah gafarta mishi ma ta kaddama min zami ma ta akhar waye ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai duk abin da kai sai dai a ce gofira lama ta kaddama an gane amma ma ta akhara la an gane kuwa yau da haka kar gaba wani ya zo ya rude ka ya ce duk abin da ka so ka aikata gaba da bayan ka ɗan shafe maka la zai yaudare ka ne an gane kuwa yawwa sannan mun ji cewar yadda magabata ko an kira ta salatu tarawih saboda indan sun yi raka hudu da saboda tsayin su sai sun zauna sun mi sun huta yau shine ma malamanmu da limamanmu da suke da yaudara sai ya karanta alam na shara da idza jaa da kulhu da falai kuma sai ya zauna yi ya huta ai ba hutu yadda ya du da ishar da ba hutu so da bai abin da zai huta ba su magabata in sun ja ta da tsayi ne kamar da Aisha radiyallahu anha ta ce Annabi sallallahu alaihi yana rakoi guda hudu dogi kyautata su sannan sai ya huta sai ya sake hudu yau za mu tashi a gabar da mala yake sha babu fadli qiyami lailatul qadri wa bayani arja da yaliha wato babun falalan tsayuwa tsayuwan daren lailatul qadr da bayanin mafi wato ainihin daren da aka fi fata ya kasance daren lailatul qadr shine arja da yaliha daren da aka fi fata ya kasance daren lailatul qadr an kira shi daren lailatul qadr malamai suke sha saboda dalilai guda biyu dalili na farko shine cikin sa Allah ta'ala ya yake hukunta duk abin da zai faru a shekara fi hayu farqu kullu amrin hakim sai dai to wani ya tambayi ɗaya daga cikin magabata shine al-Husain dan al-Fadl cewar ai Allah ta'ala tun kafin ya halicci duniya da shekara na 50 ya rubuta maqadirul khalq haka ne kaddaran halittu gaba ɗaya to ya kuma aka kai shi laylatul qadr ma'ana a daren ake kaddara wani abu sai ya ce a shi wannan dare din suqul maqadir ila al mawaqit wa tanfiz al qada al muqaddar yace a wannan daren shine Allah yana sanya al maqadir din abubuwan da aka kaddara ila al mawaqit zuwa ga lokutan su yaushe za su faru Allah ya riga ya kaddara su a lauhul mahfuz cewa abin zai faru to amma yaushe zai faru wani lokaci wani yanayi kaza a wannan daren ne ake hukunta an fahimta wasu malamai suke cewa an tashi da yasin qadr saboda me wato darajarsa da girmansa da matsayinsa a wajen ubangiji ta wannan shine fuskoki guda biyu malamai da suke cewa an kira shi da yasin qadr ko dai daren da Allah yake kaddara abubuwa ko kuma dare da yake da me da daraja da wato ainihin daukaka to malam zai mana bayanin falalan tsayuwa wannan dare da kuma wannan dare ne cikin dararen na wata ramadan ake mi ake samun wannan dare din sannan mu sani malamai sun yi ittifaki jumhur duk sun tafi kuma zance ne mafi inganci cewa dalatul qadar ana samun shi ne a cikin wata ramadan ba a wani wata ba qala allah ta'ala allah ta'ala yake cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhir sura wato allah ya ce inna anzalnahu lalle mun saukar da alqur'ani fi lailatul qadr wato ainihin a dare na lailatul qadr allah ya ce ma adraka ma lailatul qadr ko me yasa da kai wannan dare na Lailatul Qadr Lailatul Qadr khairun min alf shahr ko malaman tafsiri suka ce ma'anar wannan ayan shine daren Lailatul Qadr ko ibada a cikin shi yafi ibada a daren watanni dubu wanda babu mi daren Lailatul Qadr a ciki an gane ko me yasa tanazzalul mala'ikatu wa ruhu fiha mala'iku hadi da mala'ika jibril suna sako a wannan dare bi idni rabbihim wato ainihin da hukunci na ubangijinsu بإذن ربهم دا إذن نأبن يدنس من كل أمر دا كون تارد كون الأمر سلام هي حتى مطلع الفجر واتو أمن شنهار الفجر يفودوغ أشكي ونندري وقال تعالى سنة ألا ناتشو إن أنزلنا في ليلة مباركة ألا تمن سوق دا القرآن أشكي dare wanda yake mai albarka malamai suke cewa Allah ta'ala ya saukar da alƙur'ani jumlatan wahida wato kwacakwam ɗinsa a daren lailatul qadr daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza daga baitul izza kuma sai Allah ta'ala saukar da shi zuwa ga annabi sallallahu a shekaru na mi na annabta da manzancin shi shekara 20 da doriya kenan ko mala yake cewa wa an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala daga abu hurairah Allah kala mishi yadda daga annabi sallallahu ya ce an qama lailatul qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya tsayi daren lailatul qadari yana mai imani da neman lada a wajen ubangiji to Allah ya gafarta masa abin da ya gabata na koransa dare ne guda ɗaya in ka tsaya shi kana ka tsaya ka raya shi kenan ko kana mai imani da wannan dare din sannan kana mai neman lada a wajen ubangiji duk abin da ya gabata na kure naka Allah ta'ala yana mai yana gafarta maka kenan wanda yake nuna duk wanda haka haramta masa tsayuwan dare lailatul qadari mahrum haramtacce ne so da dare ne guda ɗaya ake samun sa a shekara cikin wasu kwanaki tsirari to a ce wannan daren kayi asararsa ko kayi masa canki in canka an gane kuma sai kai sa baka canka ba domin wasu haka suke sai su duba wani dare ne suka ji iska da sanyi sai su fito sai su je washe rana da basu fito ba kuma ya fi iska da sanyi وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر wancan hadisi da ya gabata ya faɗa mana falala na me na dalatul qadari haka ne tsayuwa raya shi to wannan kuma zai mana bayani akan kwanakin da ake zaton ya kasance mala yake cewa wa an ibn umar radiyallahu anhu daga abla da umar Allah ta'ala kara musu yarda anna rijala min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam lalle wasu mazaje daga sahabai na annabi sallallahu alaihi wasallam uru lailatul qadri fil manami fi sab'il awakhir an nuna musu daren lailatul qadri a mafarki a kwanaki bakwai na ƙarshen ramadana fa qala rasulullah sallallahu sai annabi ya ce ara ru'yakum qad tawata'at fi sab'il awakhir annabi ya ce ina ga wannan mafarki naku ya dace wato ani a kwanaki bakwai na ƙarshe na watan ramadan faman kana mutahalliha duk wanda zai kirda mutaharri haka ne ko mutaharriha duk wanda zai kirdadi wannan dare na lailatul qadri falyataharaha fi sabil awakhir to kirdadi wannan dare a kwanaki bakwai na ƙarshen watan ramadan kenan yana tabbatarwa ina ake samun shi a kwanaki bakwai na me na ƙarshe na watan ramadan وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاول في العشر الأواخر من رمضان daga aisha Allah ta'ala ya kara mata yadda take cewa kana rasulullah sallallahu yujawiru fil ashr al awakhir min ramadan annabi ya kasance yana yin i'tikafi shine yujawir an gane ko yuqal jawara fil masjid idza i'takafa fihi malamai suka ce wa qama fi ana cewa mi jawara fil masjid idan yin i'tikafi ko ya zauna a cikin shi to annabi yana yin i'tikafi a kwanaki goma na karshe na watan ramadan wa yaqul sai yake cewa taharraw lailatul qadr fil ashr al awakhir min ramadan ku kirdadi don laitul qadri a kwanaki goma na ƙarshe na watan ramadan wannan yake nunawa kwanaki bakwai ne ko kwanaki goma na me na ƙarshe na watan ramadan ana ke samun da laitul qadri wa anha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala taharraw lailatul qadri fil watr min al ashr al awakhir min ramadan wato daga gare ta Aisha Allah kara mata da take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kirdadi ku nemi da lailatul qadri a witirin kwanaki goma na ƙarshe na watan ramadan nan kuma sai ya keɓance maka kenan a kwanaki goma ma a waɗanne witirin su sai dai kar ka kuskure ka ce to bari in nema 21 da uku la ka sani ko ba daidai aka ɗau ba kwa gari can ƙasar sun ɗauka mu ba mu ɗauka ba mu mun ɗauka su ba su ɗauka ba kenan waɗannan kwanaki goma kawai ka ɗaure mai lamarar ka neme ka neme shi har annabi sallallahu a baya da yake i'tikafi din me yasa yake i'tikafi saboda mi kokarin dacewa da dala domin farko yana yi ne da a kwanaki goma na me na farko ya nema ko ya nema kuma a kwanaki goma tsakiya daga ƙarshe ya nema a kwanaki goma na ƙarshe dace da shi sai ya ce to in za mu kirdade daren mu kirdade shi a kwanaki goma na ƙarshen to yanzu kun ga ya ce a witirin kwanakin shine daren ashirin da ɗaya da uku da biyar da bakwai da tara a waɗannan kwanakin وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر daga gare ta dai Allah ya kara mata da ita Aisha take cewa Annabi sallallahu alaihi ya kasance idza dakhala al-ashr al-awakhir idan kwanaki goma suka shiga mai Ramadan daga Ramadan ahya al-layl yana raya waɗannan darare yana raya su da ibada da ambaton Allah da karatun alkur'ani wa aiqadha ahla sannan yana tayar da iyalansa wannan yake nuna mi mustahabbancin mutum ya tayar da iyalansa domin su ma su dace da wannan mi da wannan dare din wajar da annabi yana dagiya wa shaddal mi'zar yana daura wato ainihin damararsa malamai suka ce wannan bayani ne akan irin dagewa da annabi sallallahu alaihi yake yi wa anha qalat da gare ta Allah kara mata da take cewa kana rasulullah sallallahu alaihi yajtahidu fi ramadan ma la yajtahidu fi ghairi wa fil ashr al-awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairi take cewa annabi sallallahu kana rasulullah sallallahu alaihi yajtahidu fi ramadan annabi ya kasance yana dagewa a cikin watan ramadan ma la yajtahidu fi ghairi irin dagiyar da baya yi a wani wata cikin watanni wa fil ashr al-awakhir sane yana dagewa a kwanaki goma na ƙarshen ramadan ɗin minhu kenan daga ramadan ma la ya ji tahidu fi gairi irin dagiyar da bayi a wasu kwanaki ɗin wani yake nuna yana so ya dace da wannan dare ɗin sai dagiyarsa da ƙoƙarinsa ya wato ainihin kera sauran kwanaki ɗin wa anha qalat daga aisha Allah ya ƙara mata yadda take cewa qultu na ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadri ma aqul fiha ta ce ka bani labari idan na san cewar wannan dare ne ko ayu lailatin wannan dare ne lailatul qadari ya kasance dare lailatul qadari ma a kulmi zan ci ka faɗa min cewar in na gane wannan dare dare ne na lailatul qadari mi zan ci qala annabi ya ce quli ki ce allahumma innaka afu tuhibbul afu fa'fu anni wannan addu'an zaki Allah kai mai yafiya ne kana san yafiya ka yafiya an gane wannan shine abin da ya shafi daidatul qadari sai mu lura kenan daidatul qadar dare ne da yake da da falala matakin farko kenan da cikin falala sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ayat da mala ya kawo mana cewa inna anzalna fi lailatul qadr alqur'ani sukutum Allah ya saukar da shi ne mi a dare ne mi lailatul qadr san daga cikin falalar sa mi khairun min alf shahr ko sannan kuma mala'iku da mala'ika jibril suna sakuwa sannan mi aminci ne cikinsa sannan a cikin yufraqu kullu amrin hakim ake hukunta duk abin da zai faru a shekara an gane sannan mun ji al-Husayn al-Fadl ya ce shine suqul maqadir ila al-mawaqit wa tanfizu al-qada' al-muqaddar shine sanya wato ainihin lokutan da abubuwan za su mi za su faru tunda Allah ta'ala ya ya kaddara sannan mun ji cewa dalilatul qadari ana da samun sa ne a witirin kwanaki goma na karshe na wato ainihin wata ramadan sannan zance mafi inganci shine ba a ramadan ɗaya ya kasance a rayuwa ba a kowane ramadan akwai lailatul qadr la'alla in kuna karanta tafsirai ko wasu littattafai za ku ga suna cin ku sau ɗaya faru a rayuwa baya maimaituwa ko kuma wasu maganganu dai a waɗannan maganganu da ma da ya kawo su ne maganganu mafi inganci sannan in ka dace da dare mafi alkhairin addu'a da zaka shine ka roki Allah al'afu Allahumma innaka afu tuhibbul afu fa'fu anni shine mafi alkhairin addu'ar da mutum zai amma ba a hana shi kuma ya wata addu'ar bayan me bayan wannan addu'a ba amma dai mafi alkhairin addu'a ita ce wannan addu'a da mutum zai yi wannan shine abin da ya shafi daren lailatul qadr ubangiji ta'ala ya mana dace sallallahu wa sallama ala nabiyyi muhammad wa ala alihi wa sahbihi يا الله